تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda sati da ya gabata muka ji tafsirin suratul balad insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu fara farkon suratul shams suratul shams ita ma makkiya ce ma'ana tana daga cikin surori da aka saukar kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau muna 25 ga watan zulqa'da shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها طيب الله تبارك وتعالى يتي والشمس وضحاها الله تعالى يتي إنا رنقوا درانا وضحاها دكما حسكر لنا دين wasu malamai suke cewa duhaha duha shams suke cewa shine daga farkon fitowar rana zuwa ta zo tsakiya shine lokacin duha wato lokacin walha kamar da ake cewa salatu duha ma'ana sallar walha ana nufin sallar in rana ta ɗan ɗago kafin mai kafin ta yi zawali yayin da ta ɗago zuwa ta kai ga tsakiya shine duha shine wasu malamai suke cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha wato yana nufin lokacin hantsi kafin ta kai tsakiya wasu suka ce wa duhaha ana nufin zafin rana din wasu kuma suka ce wa duhaha ana nufin dukkanin hasken rana gabaki Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da rana ya kuma rantsi da hasken rana din kamar yadda bayani sha gabata cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yana da dama ya rantsi akan komai subhanahu wato da komai subhanahu wata'ala zai iya rantsewa da kansa ya rantse da wani abu daga cikin halittunsa amma shi bawa ba a baka dama ka rantse da komai ba sai da Allah tabaraka wa ta'ala haka nan sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duka wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shi Allah tabaraka wa ta'ala yace wa shamsu wa duhaha ina rantsuwa da rana da kuma wato haskenta kamar yadda mujahid da kuma al-kalbi suka ce والقمر إذا تلاها الله تبارك وتعالى يتي إنا رنزوا دا وتا إذا تلاها واتو إذن يبي واتو أينشن أسكرانا دين idan wata ya bi hasken rana ana nufin wato idan hasken rana ya tafi gaba ɗaya na yini sai kuma hasken wata ya zo shine imam al-bagawi yake cewa kenan wal qamari idza talaha Allah yana rantsuwa da hasken wata idan ya bi ya ce kenan yana rantsewa ne da ainihin wato rabin kwanakin wata wato kwanaki goma sha hudu ko goma sha biyar na ainihin farkon wata domin daga ranar farko zuwa ranar sha biyar ne kawai hasken wata yake bin hasken rana idan ya wuce sha biyar to yana jinkiri kafin ya bi hasken rana din sai an samu duhu tukuna tsakiya na matan gani wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla Allah tabaaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da yini idza jallaha idan ya yaye ta mana idan ya yaye wato ainihin duhu ya yaye ainihin duhun dare wannan hari Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da ainihin yini idza jallaha idan ya yaye wato ita duhun dare mana yake cewa wannan kinayatan an ghairi mazkurin li kaunihi ma'rufa wannan kinaya ce dangane da abinda ma wato abinda ba a ambace shi ba domin a cikin ayoyin ba a ambaci wato ainihin duhun dare ba amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan hali ila jallaha yana rantsuwa da yini idan ya yaye ta idan ya yaye duhun dare wasama'i wa ma banaha Allah ta'ala ya ce yana rantsuwa da sama sama din nan Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da ita wa ma banaha da kuma wanda ya gina ta ma ana amfani da ita a larabci abinda aka fi sabawa da ita shine wato abu wanda yake ba wanda yake mai hankali ba ko a ce kayayyaki haka ana amfani da man a matsayin wato a ce wanda kaga idan ka ce wane ne wannan kana nufin ba wai sandararren abu ba ko baka nufin dabba idan ka ce wane ne wato in ka ce menene wannan kuma kana nufin abin da yake ba mutum ba ko kuma ba wani abu wanda yake mai kima ba mai rai mai kima ba Allah tabaraka wa ta'ala da yace was sama'i wa ma banaha malamai suka ce yana nufin was sama'i wa man banaha yana rantsuwa da sama da kuma wanda ya gina ta wane ne wanda ya gina sama shine Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yana rantsuwa da sama kuma yana rantsuwa da shi kansa duk waɗannan halittu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wato suna daga cikin halittu wanda suke manya manya idan ka duba rana ka duba hasken rana akwai aya mai girma nan ranan nan guda ɗaya ce duk duniya take haskawa hasken nan kuma guda ɗaya ne hasken nan kuma ba a iya wato ainihin taba shi ba da haka shi kansa wata ɗin guda ɗaya ne kuma hasken san shi ma kuma guda ɗaya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya bambanci tsakanin hasken rana da kuma hasken wata kuma Allah ta'ala ya sanya bambanci tsakanin amfanin su amfanin hasken rana daban kuma amfanin hasken wata shi ma kuma daban kuma kowanne yana yi wa ɗan adam amfani hasken rana da kuma hasken wata ɗin Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahi idza yasha ina rantsuwa da kuma dare idan ya lillibe wato hasken rana din idan dare ya zo ya rufe rana shi ma Allah ta'ala yana rantsuwa da shi was sama'i wa ma banaha Allah tabaraka wa ta'ala yace yana kuma rantsuwa da sama wa ma banaha wato ita ma da wanda ya halicci wato sama din na'am Allah tabaraka wa ta'ala ce wasu mai wa banaha wal ardi wa ma dahaha yana rantsuwa wato da kasa da kuma wanda ya shimfida kasa din ita ma ma din yana nufin man kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fankihu ma taba lakum min nisa yana nufin fankihu man taba lakum min nisa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da ainihin wato sama da wanda ya gina sama da kuma ƙasa da wanda ya shimfiɗa ƙasa shi kansa da yansu wani wata'ala idan ka duba ƙasa za ka ga duk abin da mutane suke tanada na kayayyakin amfaninsu na kasuwanci ko wani ma'adani ko menene za ka ga nauyin bai taɓa yi wa ainihin ƙasa yawa ba baran da za a ce mutane sun tara kayan da ya fi ƙarfin ƙasa ƙasar garinsu tana lotsewa ko mutum a ce ya yi gida ya tara kayan da ya lotse wannan bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa wa mutane ƙasa ga ta nan su amfana su ɗauki ƙasa su yi gini su ɗauki ƙasa wato su riƙi ƙasa wajen abar yin noma su samu amfani su yi shuka a kai su yi dashe-dashe a kai su yi duk abin da suke so su yi a kan ƙasa kuma su tona ciki su samu ruwa su tona ciki kuma su samu ma'adanai daban-daban duk Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan a matsayin rizqan lil ibad arziki ne ga ainihin wato bayin sa subhanahu wataala ba dan komai ba sai dan su bautata masa su kadai tashi shi kadai haka yace ya ayu nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firasha shine wanda ya sanya muku kasan nan gata nan a shimfide to ku ji tsoron wannan ku bautata masa shi kadai sai Allah tabaraka wataala yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi alhali kuna sane kar ku duk hada shi da kowa subhanahu wa ta'ala abin da yafi komai tsana kenan shine ku yi tarayya da shi ku roki wani ko ku bautata wa wani ko ku dauki wani tasiri ku sanya wa wani alhali Allah tabaraka wa ta'ala kawai ke da iko akan wannan na'am wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها طيب الله تبارك وتعالى يتي ونفس وما سواها الله تبارك وتعالى يتي ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da wanda ya daidaita ita rai din fa alhamaha fujuraha Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanar da ita rai din wato fujuraha wa taqwaha abin da yake fajirci ne sharri ne ga ita rai din wa taqwaha da kuma abin da yake takawa ne ma'ana abin da yake alkhairi ne ga ita rai wa nafsin Allah tabaraka wa ta'ala ce da rai wato rai din bai ce ran dan adam ko ran aljani ko ran wane ko ran wane ba yace wa nafsi da rai gabaki ɗaya ko ma wace irin rai ce Allah tabaraka wa ta'ala yana rufa da ran bishiya ran dutse ran mutum aljani mala'ika kowa da komai da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ce wa nafsi wa ma sawwa yana rantsuwa da rai da wanda ya daidaita ainihin rai din Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya daidaita wato ainihin kowace rai ta zama daidai da gangar jikinta babu wani gangar jiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta yayi rai ya gina masa jiki ya gina masa wannan bodin ya zamto kuma jikin da gangar jikin bai iri ba wannan ba halittar Allah tabaraka wa ta'ala ba dan adam ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi da kirkirin abubuwan zamani sai kada a ce an yi mota ko an yi wata na'ura bai daidai da bodin wannan da injin wannan a ce wannan yar karamar mota amma wannan injin ai yafi karfinta ko a ce ai wannan motar wannan injin ya mata kankanta ko wannan mashin din da aka yi yayi noma ko yayi kaza da a ce tayoyin su sun kai kaza ko da a ce kaza da a ce kaza amma Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya halitta yayi daidai wa ma sawaha da wanda ya daidaita wannan rai din da abin da ya halitta mata subhanahu wa ta'ala dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rai sai kuma ya sanya masa kafa ko guda biyu da hannaye guda biyu idan ka yi tunani kaga da a ce mutum kafafu hudu ne da shi kamar yadda ragonka yake tafiya haka ke tafiya da an samu rana ya zama irin tafiyar ka kaya kai da akuyarka komai naku iri daya da zai zama da matsala amma Allah tabaraka wa ta'ala sai dan adam mai kafafu guda biyu da kuma hannaye guda biyu akuyar kuma mata kafafu guda hudu sai zama to wannan shi fi dacewa da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya sarrafa komai ya gina komai ya daidaita shi kuma da yanayin ran da kuma gangar jiki kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fifita wato ainihin dan adam akan sauran al'amura ya kuma sahale masa ma'ana ya sauƙaƙe masa sauran waɗansu halittu domin ya ji daɗin rayuwa ya bautata masa subhanahu wa ta'ala idan ka duba dabobi na gida bahimatul an'am wato dabobi na gida na ni'ima dangin tumaki awaki shanu raƙuma da sauransu za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala lallai ya yi wa bayinsa ni'ima kuma wannan abin fa ba don komai bane sai don me su bauta masa shi kare idan ka duba dan adam sai ka ga yana da saniya ko yana da sa ko yana da jakin da yake hawa ko yana da dokin da yake hawa amma shi kadai ke sarrafa kayansa yana kwana a gidansa amma akwai shanu guda biyu yana kwana a gidansa watakila shanunsa guda talatin watakila guda hamsin wani ma guda ɗari yake da su amma kuma mutanen gidansu ba su kai guda ɗari ba shanunsa sun kai guda ɗari amma mutanen ba su kai ɗari ba ko shanun sun kai guda goma mutanen ba su kai guda goma ba idan ma shanun sun kai adadin muta wato mutanen sun kai adadin shanun idan ka duba dabbar saniyar guda ɗaya idan ka yi mukarana da ainihin dabbar da take daji wace bata kai wannan girma ba in ta zo gidan ta zama masiba amma sai kaga mutane suna bacci a gida ga dabbar su a gida wacce take mai karfin da tafi karfin kowa a gidan amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sarrafa musu wannan ya ainihin hore musu wannan dabbar ta zama tana musu biyayya ba dan komai bane ba ka gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya nusar da wannan ne kai ka zamto kai ma ka nusantu ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala domin idan kai tunani ka kalli yadda mutane suke sarrafa dabbobi daga wannan dabbar ga wata can a daji ita ma ta daji din Allah tabaraka wa ta'ala ya bi wa dan adam iko da dama a kanta inda kuma a ce na gida kamar na dajin suke da an samu ala to su na dajin kuma ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo dan adam wata dama ba su ma da an saki samu wata ala yanzu in ka duba saniya guda daya ka samu damusa sai ka ga ai wannan damusa ba ta kowane saniyar biyu amma irin wannan shanun a garin nan guda nawa muke kwana da su yanzu a iya ningi shanun ne suke kwana a cikin garin nan baka sani ba amma yau aka ce cikin dare daga sha biyu ko karfe goma damusa guda goma sun shigo garin nan sai zama tashin hankali dan guda ɗaya ma in ta shiga sai zama ara Allah ta baraka ta lake kuma fa ita bata kai saniyar girma ba duka wannan wato yana daga cikin ababen lura kwarai da gaske yana daga cikin rayuka kuma yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya daidaita wannan rayukan inda za su yi rayuwa tsakanin su rayuka subhanahu wa ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanar da ita rai din fujuraha wato fajircinta ma'ana ya nuna mata cewar kaza fa sharri wa taqwaha da kuma taqawatata ma'ana ya nuna mata cewa kaza fa sharri ne ya rage ga shi ita rai din ko dai ta dauki kyakkyawa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura dan adam dai mun nuna mun nuna masa wato hanyoyi guda biyu ko dai kyakkyawar ko mummunar ya zari guda ɗaya ya ci gaba da tafiya ya rage nasa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda wato ya dora mutane ya fahimtar da mutane wato waɗannan al'amura guda biyu fujuraha wa taqwa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa ya yanayi yake ne mutane suna ta yin aiki suna ta kai kawo suna ta kutsawa cikin al'amuran rayuwarsu yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a shay'un qudiya alaihim wa madafihim min qadarin subi wannan al'amari ne da Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara wa mutane ya riga ya gabata an kaddara mutane ne su yi aiki kaza ko kuma dai kawai su suke ganin dama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bal shay'un qad qudiya alaihim wa madha fihi kowa kaga yana yin aiki wallahu tabaaraka wa ta'ala ya kaddara masa wannan aikin kuma aikin ya riga ya gabata cewa zai aikata wannan aikin sai wannan mutum ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in haka ne ai mutane sai su daina aiki kenan kawai kowa sai ya zauna tunda an riga an kaddara maka ko dai zaka yi aikin alkhairi ko kuma zaka yi aikin sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kowa da ka ganshi Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa abin da ya halice shi domin sai idan mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya nusar wato ya nuna masa ga hanyoyi guda biyu sai zaɓi mummuna to wannan ya gwada cewar dama shi wannan mutumin banza ne karshe zai halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wanda daga cikin magabata yake cewa idan kana so ka san menene kai matsayinka gurin Allah tabaraka wa ta'ala to kayi dubi zuwa ga ina ya ajiye ka a rayuwa idan kaga ya ajiye ka bangaren addini kana damuwa da me Allah ya ce me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kana son ilimin addini kana son kusantar masu addini kana son kusantar masallatai to wannan insha Allah kana da matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah zaka zanto cikin mutanen kware gobe da kiyama idan kaga cewa fantamar kake duk abin da aka ce qala Allah qala rasuluhu kai ba ruwanka da wannan duk abin da aka ce ya hidimar masallaci gurin karatun addini wannan irin na suwane ne ai kayan ustazai ne kayan suwane ne ba akwai abin tsoro a cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kare na'am daga karanta da ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kad aflaha man zakkaha haqiqa ya rabauta duk wanda ya tsarkake ta wa qad khaba man dassaha haqiqa kuma wato yayi hasara man dassaha wato wanda ya batar da ita ran kasa din malamai magabata sun yi maganganu guda biyu cewa qad aflaha man zakkaha hakika ya rabauta man zakkaha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake masa ransa haka wasu kace wasu kace a abinda aya take nufi shine qad aflaha man zakkaha hakika ya rabauta wanda ya tsarkake kansa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa hanyoyi ne guda biyu shi sai ya zabi kyakkyawa din saboda haka man zakkaha suka ce ana nufin duk wanda ya tsarkake kansa wasu kuma suka ce wanda Allah ta'ala ya tsarkake masa kansa ne wa qad khaba man dassaha haƙiƙa kuma yayi hasara man dassaha wanda ya batar da ainihin ransa wasu ke cewa man dassaha ana nufin wato wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi na fatan gani ko kuma ana nufin ya wato ya yayi hasara man dassaha wanda ya batar da kansa kansa wanda Allah tabaraka wata'ala ya kaddara masa bata to wannan yayi hasara ko kuma wanda ya zaɓi bata shi da kansa wannan yayi hasara kamar yadda magabata suka fasa Allah tabaraka wata'ala ya ce kazzabat samud bi aqwaha anishin samudawa sun ƙaryata azabar Allah tabaraka wata'ala bi tagawaha sanadiyar tuguyan ɗinsu wato ƙetare iyaka saboda girman kansu saboda ta'addancin su samudu sai suka ƙaryata tashin alkiyama suka ƙaryata wato ainihin wato ainihin azabar Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda ya saba masa man zakkaha wanda ya tsarkake rai din idan ka kalli waɗansu daga cikin addu'o'i da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam za ka cewa wanda ya tsarkake rai shine wa shine Allah tabaraka wa ta'ala misali akwai wata wata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma inni a'udhu bika من العجز والكسل والبخل والجبن والهم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هذا وزكها أنت خير من زكاها يا الله تبارك وتعالى تتركك من رينا إن كين ما في الخير وأنت تتركك إليه الله تبارك وتعالى يتي كذب ثمود بذبوها كذبت ثمود بقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun karyata azabar Allah tabaraka wa ta'ala na cewa kar su yadda su taba taguwar Allah tabaraka wa ta'ala mana taguwar annabin Allah salih idin ba za a shiqaha yayin da ita samud suka tura ainihin shaqiyin mafi shaqiyancin cikinsu faƙala lahum rasulullahi sai an wato manzon Allah ya ce da su wato ana nufin annabi salih shine manzon Allah a wannan aya faƙala lahum rasulullahi sai ma'aikin Allah ya ce da su naqatallahi ku fakiyayi taguwar Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuyaha ku kuma kiyayi ruwan shanta kar ku da kwana ta ruwan sha amma fa kazzabuhu sai suka karyata shi suka karyata shi annabin Allah ɗin wato shi annabi Salih fa aqaruha sai suka cutar da ita wannan taguwa ɗin fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa damdama alaihim rabbuhum sai ubangijin su wato ya rusa su ya musu damdam ma'ana ya dirkake su bi dhanbihim sanadiyar wato anashin zunuban su fa sawaha ya daidaita su mana ya yi filatinsu ya rusa su gaba ɗaya wala ya kafa uqubaha ba kuma ya tsoron wato sakamakon al'amarin bai ya tsoron wani abu ya zo ya faru don ya rusa su ɗin don ya ragargaza su wala ya kafa uqubaha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzabat samudu bi dawwa samudawa sun ƙaryata sun ƙaryata azabar Allah tabaraka wa ta'ala sanadiyar wato girman kansu da kuma ta'addancinsu idin ba'atha ashqaha yayin da suka tura wato mafi shakiyancin cikinsu malam yake cewa wanda suka tura dinnan sunansa qudar shi wannan qudar bin saf ko bin salif yana daga cikin wanda suka fi gajarta a cikinsu kuma yana daga cikin wato kusan yayi shahara wajen shakiyanci shine yayi fice wajen tattaunawa shaidan yayi galaba a kansa idan mutane suka haɗu wato domin yin wani mummunan aiki ko da kuwa wato a cikin wato anashin musulmai ne a ce matasa ko waɗansu su haka sun haɗu suna so su yi wani aiki amma ana shakku za ka samu wanda ya fi bushewar ido wanda ya fi girman shakiyanci zai ce ko ban zan je ne kaba to da ka shi wannan mutum da ake sai shi kudar bin salih sai suka tura shi cewar ba salih ya ce kar a da a cutar da wannan taguwar ba ya kuma ce kar a yadda a hana ta ruwan sha ba to lalle ya kamata mu je a cutar da ita kuma a hana ta ruwan sha tunda sun ce masa ne sai ya fito da taguwa su gane cewar shi annabi ne sunan su imani da shi da aka kawo taguwar sai aka ce da su hadhihi naqatul laha shurbun wa lakum shurbu yawmil ma'lum wannan fataguwa ce ga ta nan daga Allah tabaraka wa ta'ala za ta sha yau ita ce wato da aka musu taguwa saboda jarrabawa dama idan mutane suka ce ba za su yi imani ba aka ce su yi imani suka yi suka ce su sai an kawo musu kaza kafin su yi imani sai in kaza ya faru sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kaza din a matsayin mai jarrabawa haka wato banu isra'ila suka yi wa annabi Musa alaihi salam cewar su ba za su imani ba sai sun ga abubuwa sun faru suka ce ud'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basliha sai yace atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum suka ce in dai kana so mu imani to ka roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya fitowar mana da abin da ƙasa take fitarwa a fito mana da ainihin gurji ko kokomba ya fito kawai magan shi ready a fito mana da ainihin albasa ta abinci kawai maganta yanzu ta nuna ba wai bitadarruj irin yadda a shuka a gyara ta dan samu kwanaki kafin ta rika girma ba kawai yanzu ta zama inda kana so mai imani suka ce sai wannan ya faru aka saukar da wannan duka abin ya faru nan ma suka sake zuwa suka ce masa to ai gashi an zo an yi kisan kai an kashe wani mutum mai kuɗi an ɗebe dukiyarsa kuma an rasa waye in dai kai manzon Allah ne da gaske to ka bayyana mana waye yayi kisan kan nan tunda wannan ya ce wani ne wani ma ya ce wani ne wani ma ya ce wani ne ko kuma kama ce wannan mutumin ya tashi wanda ya mutu aka shi ya tashi ya gaya mana waye inda kai annabin Allah ne to kaga Allah tabaaraka wa ta'ala duka sai wannan da saka nema ayi wannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa idh qataltum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce tuna fa lokacin da kuka kisan kai kuka yi ta jayayya wane ya ce wane ne a ce gidansu wane suka kisan kan nan a ce wane ne sai Allah tabaraka wata'ala ya ce kuka zo kuka mayar abin zuwa ga annabi Musa ku ce in dai shi annabin Allah ne sai dai ya tayar da wannan mutumin ya ce ga wanda ya kashe shi sai yake ce da sai Allah ta'ala ya kawo su jarrabawa sai ya ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu al-baqara to Allah yana umarta ku ku yanka saniya sai suka ce to ce irin saniya sai ce ai saniya ce ba tsohuwa ba yarinya ba kuma babu wato ba baka ba ba mai raƙe-raƙe ba ita din ruwan ɗorawa ce yalwa ce kaga babu yalwa kuma fa'i'un launuha launin ta yana da haske sosai suka yi ta shan wahala saboda sun nemi sai an musu kaza sai Allah ta'ala ya jarrabe su da kuma aka samu saniyar aka yanka sai Allah tabaraka ta'ala ce da su to ku dauki wani yankin naman ku da kishi mamacin da wannan naman suna dukan sa sai ta ce wani ne kashe ni sai kuma ya mutu duk da haka fa sai suka kin imani ana nan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma me sai ya kama su to su ma suka ce so suke annabi salih ya zo da taguwa da shi ta kun ga wannan naqatullahi lakum aya wannan fa wato taguwar Allah ce fa wannan aya ce naqatullah wannan wato taguwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala take laha shurbun yau tana da ranar shan ruwanta yau za ta sha ko kuma ku sha gobe sai aka raba kwanakin shan ruwa din kaga sun jawo kansu aiki a ce yau ba za ku je gurin ɗiban ruwa ba ranar shan ruwan wannan taguwar ce raƙumar ce ita za ta sha jibi kuma ko gobe ku za ku sha jibi ta sha za ta sha haka shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu doka cewa kar a yadda a cutar da wannan sani wato taguwa din wannan raƙuma din kar kuma a yarda a hana ta shan ruwa amma idin ba'ata ashqaha sai suka tura wanda ya fi shakiyanci a cikin su fa qala lahum rasulullahi naqatullah sai annabin Allah annabi salihu yace da su wannan fa taguwar Allah ce wasu qiyaha kuma shan ruwanta ne ba kun sani ku fa kiyayi taguwar Allah kar ku yadda ku cutar da ita kar ku yadda ku bata ruwanta ko ku hana ta shan ruwan Allah tabaraka wa ta'ala ce fakan zabuhu sai suka kare ta annabi salih faqaruha suka cutar da wannan saniya suka yi kokarin wato kashe wannan saniya amma Allah tabaraka wa ta'ala suka wannan fadamdama alaihi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rusa su ya dirkake su rabbuhum bi dhanbihim sai ubangijin su ya dirkake su sakamakon zunuban su fasawaha ya flat din ita wato samud ya daidaita samudawa ya flat din su ya baje su gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yakhafu uqbaha baya tsoron uqbaha wato abin da zai biyo bayan ta abin da zai biyo bayan me wannan azaba waye baya tsoron abin da zai biyo bayan azaba wasu malaman tafsiri suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ana nufin Allah ta'ala bayya wala yakhafu uqbaha bayya tsoron uqbati damdam wato sakamakon rusa su da bayya tunanin wani abu zai biyo baya dan ya rusa su domin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala haka wasu daga cikin magabata suka fasara aya wala yakhafu qubaha Allah ta'ala bayya jin tsoron me zai biyo baya saboda ya rusa samud wasu kuma suka ce wala yakhafu qubaha ana nufin shi kudar din wato wannan ashqaha din wanda yake shaqiyin cikin samudawa bayya tsoron me zai biyo baya saboda wato anashin cutar da wacce tabuwa ne na fata gani da wannan muka zo wato ainihin ƙarshen wannan sura na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala adam abinda muka karanta daidai na fassara mana daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tare a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu muna da sauran lokaci ina ga insha Allah za mu shiga sura ta gaba wato suratul layl ina ga sai mai dai sauran minti biyu ne sai mai dakata a nan insha Allah zama na gaba sai mu fara farkon suratul layl na'am alaikum salam farkon na'am